أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan ma barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka wanda yau shine zaman mu na goma sha bakwai a wannan shekara sannan kuma yau muna ranar sha shida ko ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wasu ne da ashirin da biyar wasu ne da ashirin da shida ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya jiya mun tsaya a cikin suratu tauba daidai kan ayata sittin da biyu wata sittin da uku yanzu kuma insha Allah za mu ɗora zuwa abin da ya sawaka Allah ramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم na'am ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تعملون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نعوذ ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم معكم عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله آه كما يدى يقبات درس من جيا وشيما درس من يوم yana magana ne akan raddi da kuma tona asiri bisa munafikai waɗanda sun zauna cikin jama'ar annabi alaihi salatu wassalam to amma fa zukatansu ba sa tare da shi jikunansu a zahiri tamkar suna tare da shi saboda ana ganin su a cikin jama'ar shi to amma fa ainihin zukatansu ba sa tare da shi misali akwai lokacin da wasu daga cikin munafukai din mutum biyar a cikinsu akwai wannan wanda muka amince shi jiya mai suna julas da shi da wani suka zauna suna zancen annabi alaihi salatu wassalam suna faɗar abubuwa marasa daɗi suna faɗar abubuwa marasa daɗi game da annabi alaihi salatu wassalam to annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sanar da shi su ne waɗannan da su garga yin rantsarar tse cewa su ba ba haka suke nufi ba a yi su ba su bada haka ba da shi ne sai Allah su wani ta'ala ya tona a cikin sanin cewa sun suna yin rantsuwa ga Allah domin su yarda da ku to ka gaya musu Allah da manzansa shi ya wucin canta su nemi yardarsa idan har su kasance mumini kuma neman yardar Allah din za su samu ne ta hanyar yin biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sun iya biyayya sun zauna su yi maganganu irin na raini da kuma cin fuska kamar yadda za mu ji a nan Allah subhanahu wataala yana bayani ne dai ga gare su din Allah ya ce alam ya alamu shin wayannan munafikan ba su sani bane ba su san yadda sha'anin yake bane annahu man yuhadidillahi wa rasulahu cewa yadda lamarin yake duk wanda ya saba wa Allah da manzansa ko kuma ya yaki Allah da manzansa wa anna lahu nar jahannama cewa lallai wutar jahannama ta tabbata jaza'an wato sakamako ne gare shi khalidan fiha shi abun kaddarawa dawama ne a cikin ta zalikal khizyul azim wannan abu da kuka ji an ambata dinnan shine tozarci mai girma sai Allah ya faɗi kuma abin da ke cikin zukatan nasu Allah ya ce yahzarul munafiquna su munafiqai suna jin tsoro an tunazzala alaihim suratun cewa wata sura ta sauka a kansu ayin mumin wani sura ta sauka a kan mumini tunabbi'uhum bima fi qulubihim ba za ta rika ba wa muminai din labarin abin da ke cikin zukatan munafikai minan nifaqi na daga munafurci wa hum ma zalika yastahzi'un amma su kuma duk da haka ba su daina yin izgili suna ci gaba suna ci gaba da yin izgili ga annabi alaihi salatu wassalam da sahabban shi muminai masu imani na gaskiya sai Allah ya ba su amsa nan yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kul ka ga musu istahziru ku ci gaba da yin izgirancin kamar da kuka saba ai amru tahdidin wannan umarni ne na tahdidi wato umarni ne kamar na barazana da tsoratarwa inna Allah mukhrijum ma tahzaru sani cewa lalle Allah madaukakin sarki mai bayyanarwa ne da abin da kuke tsoro din suna yin munafurci suna yin kuskus suna yin maganganu marasa daɗi game da Allah da manzon shi da muminai to kuma suna jin tsoro kada wata sura ta sauka wanda za ta yin bayani cewa sun kulla kaza sun kulla kaza to ga sura ta sauka wace sahabbai zuwa Allah alaihim wasu daga cikin suna kiranta alfabiha wato mai kunyatarwa don babu wani kasurban munafiki a garin Madina wanda wannan surar ba ta tona mara asiri ba duk inda zaka ji Allah ya ce wa minhum wa minhum wa minhum to duk su ne haka kamar yadda yanzu a nan bayan mamuce wa min humɗin sun kai wajen guda biyu ko uku to bayan wannan ma duk gasirar irin su wa min humɗin ya ƙoro zanni wala tabtini ala firfitar salatu wa inda jahannama na hujjatar bil kafiri da kuma ayar da Allah yake cewa inna masalaqatu kaga wannan duka to nan asiri ne gare su da inda Allah yake cewa ولن تقولوا أنه كرهنا ينفق قبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين Allah yana tona musu asiri a nan duka to har zuwa nan din inda Allah yake cewa alam ya alamu annahu man yuhadidillah har zuwa ita wannan ayar kuma cewa suna yin munafircin amma suna tsoron kada Allah ya saukar da wata sura za ta tona musu asiri Allah ya ce wala in sa'altahum idan ka tambaye su ya rasulullahi anistiza anistiza in bika game da istihza'i wato cin fuska da suke yi gare ka wal qur'ani da kuma alqur'aninka wa musa'iruna ma'aka alhali suna ci gaba da tafiya tare da kai ila tabuka zuwa garin nan na tabuka wanda zaka je domin yaki la yaquluna za su wallahi za su rika cewa mu'tazilina suna mai sayin uzuri gare ka suna cewa inna ma kunna naqulu wa nal'abu kade mu dai muna dan kukukawa ne a cikin zantuka wannan abu kuma muna yin wasannin fil hadisi a cikin zantuka linatsa'a bin tsariƙa domin mu yanke nisan tafiya da wannan hirarrakin namu wallan naqsid zalika ai ba mu nufi cutarwa ba gare ka to wannan abin da suke yi din Allah subhanahu wataala ya faɗe shi anan ko ce malamai sun yi bayanin abin da su mu nafi da suke faɗa cewa wannan aya ta sauka ne tana bayani game da wasu mutum goma sha biyu daga cikin munafukai wanda suka zauna wanda suka tsaya a wani waje a wani wajen da ake nashi al'aqaba a cikin wuraren aikin hajji bayan dawar annabi sallallahu alaihi wasallam daga yakin tabuka sun tsaya a nan gurin suna jira su ga wucewar shi idan ya zo sai su afka mishi sun buya gare shi a cikin wani dare mai duhu to malaika jibrilu alaihi salam sai ya sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labari game da dukkan abin da suka shirya sannan sai mala'ika jibrilu yau bacci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ka tura wani daga cikin sahabbanka ya je shi sun daure da wakansu a wuri kaza ya je ya daki fuskar dawakan nan dawakan nan za su tsorata su yi wani gudu dawakansu da kuma raƙuman da suke hawa a lokacin na annabi sallallahu alaihi wasallam tare da shahararren sahabin nan sayyidina Ammar dan Yasir radiyallahu anhu lokacin shi sayyidina Ammar yana jan akalar raƙumar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yake kai shi kuma sayyidina Suraqah dan Malik wato yana korota sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Huzaifa ya ce mishi je kaka daki kusakun tagoyinsu na hawa shi ke nan sai na hu zai faije da kisa kun ababen hawan nasu har sai da ya zama ya karkatar da ita daga kan hanya wanda ya zama abin hawan nasu ya kauce daga kan hanya yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam suka da kan abin hawan shi sai ya ce sai na hu zai fa ka gane wa'ancan mutanen kuwa wanda suka tsaya da musulmin mummunan aiki ka gane su sai ya ce a wallahi ban gan su ban gane su ba ya rasulullahi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ai da wani ne da wani da wani har sai dai faɗe su ila ya su baki ɗayansu sai na huzaifa radiyallahu anhu yace ya rasulullahi ka tura wani wani daga cikin jaruman sahabbanka ya je ya kashe su gaba ɗayan sun da an gane mummunan shirin su annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai ina ki kada kabilun larabawa su rika cewa yayin da ya samu nasara akan abokan gabansa gashi ya dawo kuma yana karkashewa sahabbansa yace bari dai Allah zai isa mana a kansu to shi ne sai Allah ya saukar da wannan sura wasu malaman kuma suka ce dalilin saukarta inna ma kuna na kudu wa da isa alkawar da ya kulu inna ma kuna na kudu wani abu ibn abi hakim ya fitar da hadisi ta hanyar sirna abu dan umar cewa wani mutum a yakin tabuka ya faɗa a cikin wani majalisi yake cewa ma ra'ayna misla qur'ani haula yana cikin mutane mu'mini fa amma yana cewa kai mu mutuwa ganin qur'ani irin na wayannan mutanen ba yana nuna mu'minai ko ba taɓa ganin mutane masu kwaɗayi irin su ba ko ba taɓa ganin mutane masu ƙarya cikin zance irin su ba wai mu'mini yake ga wannan magana ba mu taɓa ganin kuma matsorata irin su ba sai wani mutum daban ya ce mishi ya kai ne ƙarya kake wannan magana da ka faɗa kai munafiki ne kuma wallahi sai na ji na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan abin da ka faɗa wannan mai imani da ya tafi ji ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da labari ya sauran annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga alqur'ani ya sauka yana bayanin maganganun baki daya abdullahi dan umar yace ni na ganshi shi wannan munafikin lokacin da ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta tuba ya durkusa yana tuba ya rike ya rike tunan rigar annabi sallallahu alaihi wasallam yana tuba a sai da ya zama duwatsun da ke wajen da tsafan kwari suna zamar da shi ina cewa ya rasu da layi inda makon na na kudu wani abu kada yi mune muna kukkutsawa ne a cikin zance kuma wasa muke yi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mishi abillahi wa ayati wa rasuli mutum ta sabi'un shin da Allah da ayoyinsu da kuma manzon shi kuke yin izgili haka nan ibn abi hatim din ya fada wani hadisi ta wata hanyar daban ta hanyar abdullahi dan umar mai irin wannan ma'anar amma a lokacin nan ya ambaci sunan shi wannan munafikin cewa abdullahi dan ubay dan salul ne haka nan ya fada wani hadisi ta hanyar kawo bin maliki yace makshiyu dan humayru wata rana ya faɗa yace yace ina ma da za mu iya kowane mutum ɗaya daga cikinmu ya kashe kamar mutum ɗari wato yana nufin wai mumini to da ya faɗi wannan magana sai sai sai ta kunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana fa cikin jama'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake kullu wannan mummunan nufi to sai shi makshi din yazo yana yin uzuri wurin annabi sallallahu alaihi wasallam to shine sai wannan aya ta sauka la ta'tadu akafartum ba'da imanikum inda Allah ko yace inna afwan ayatun minkum an nu'azzib ayatan cewa idan mun yi wa wasu da cikin kuma afwa da wasu da cikin sai mun azabtar da su to wanda Allah ya wa afwa din shine wannan mukshifin mukshif dan humay daga baya bayan ya tuba ya daina munafurci sai ya canza sunan shi zuwa Abdurrahman dan ya rika yin addu'a Allah ya sa ya mutu yana shahidi kuma kada ma a gane ina gawo shi duk sanda zai mutu kada a gane ina gawo shi take ana nan ku sai Allah ya amsa addu'a shi saboda gaskiyar imanin shi kuma daga baya sai ya zama an kashe shi a ranar yakin yamama yakin da aka yi na musulun kaza sai ya zama babu wanda ya san ina yake ina gawo shi sai dai wanda ya kashe shi kawai haka da ibnu jarir ya fitar da wani hadisi ta hanyar kasada cewa wasu mutane da shi munafikai sun faɗa hanyar zuwa tabuk suna cewa yanzu hadar rajul an yabta husurar sham ko husunaha haihata suna cewa wai yanzu wannan mutumin suna nufin wai annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake fatan wata rana zai samu dama da zai buɗe katangun nan na ƙasar sham da na ƙasar misra ai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba shi ne sai Allah subhanahu wata'ala ya tsinka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da suke faɗa to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ga su munafikai yake ce musu ku ne kuka ce kaza kuka ce kaza eh ɗaya daga cikin su yake ce gaba ɗayan su ma ke suke cewa inna ma kunna naqudu wa naqad ai ka ai dai mu muna kukkudawa ne a cikin zance wasa muke yi shi ne sai Allah ya ba su amsa a cikin wayannan ayoyin kamar yadda muka ji Allah ya ce musu Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kul ka ga musu abillahi shin da Allah ne wa da ayati da ayoyin shi wa rasuli da manzon shi kuntum tastajiun kuke yin izgili la ta'tadiru kada ku wani uzuri gabarin wannan abu da kuka dawo kai kar ka fartun ba da imanikum ai kuma riga kun kafirta tun bayan abu da kuka bayyana a fili mai kama da imani din da cewa tun farko dama ba imani suka ingantaccen imani ba ko daga kun kafarta bayan wannan abin da kuke mai kama da imani ai zahara kufurkum ba da izharil iman kafirci ku ya bayyana bayan dacen kun bayyana da tamkar kun yi imani a zahiri Allah ya ce inna afu an aifatin minkum idan har muka yi afuwa bisa wasu sashi daga cikin ana kuma karantawa in yi ufu an aifatin minkum idan aka yi afuwa bisa wasu daga cikin ku to azab aifatun za a azabtar da wasu sashi daga cikinku ko kuma nu azib da'ifatan za mu azabtar da wani sashi daga cikinku bi annahum kanu mujrimin domin cewa sun san kasance mujrimai ne wato masu laifi musirrina alal nifaqi sun ci gaba da yin wannan nifaqar wato munafircin nasu wal isi wal istiza da kuma izgi da suke wa Allah da manzansa da ayoyin shi na'am المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مهين كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بصلاتهم فاستمتعتم بصلاتكم فما استمتع الذين من قبلكم بصلاتهم وخذتم كالذي خالوا أولئك حدثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون
نعم shi wato ruwa munafircin nan fa ba wani abu bane kana gane cewa munafirci munafirci munafikai munafikai mu dauka kamar irin munafikai ne na kasar Hausa wanda mutum kawai an yi magana a nan ya dauka ya je can wancan ya wuce ya gulmar shi wannan fa ba shine munafurci ba ɗaya ne daga cikin halayen munafurci sunan shi annamimanci munafurcin da alqur'ani yake magana shine kaskanta darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi daraja kaza da kaza kai kuma ka fito ka ce ƙarya ne kaza kaza ƙarya ne mutum ne kamar kowa kaza kaza kaza to irin fa maganganun da wasu suke faɗa da siffar wai wa'azi suke yi to irin shi wannan farshi ne munafurci ba wani abu bane daban kuma cewa annabawa alaihimus salam mutum ne kamar kowa wallahi wannan shine ainihin babbar tutar munafikai ba wai munafiki ba kawai kasurguman kafire wannan ita ce babbar maganar su in ka duba annabi nuhu alaihi salam da yake magana da mutanensa da ya musu wa'azi ya musu wa'azi cewa suka yi ma na reka illa basharan mislana kai nuhu mun ba ganin ka muke mutum ne irin mu kai alaka zo ka ce mana kai annabi ne Allah ya aiko ka bayan ga ka mutum ne irin mu wa ma na reka tabaka illa allazina humu araziluna badiyar ra'i wadanda ke ban naka ba ganin ganin su muke basu ma kai mu wayo ba basu kai mu wayewa ba kaza kaza kaza duk sauran dai maganganu marasa daɗi to haka nan shi ma annabi hud alayhi salam shi ma mutanen sun gaya mashi irin wannan to haka nan annabi musa alayhi salam fir'auna yana cewa basharaini misluna wa qawmuhum lana abirun can cikin suratul mu'minun to haka nan idan ka koma cikin suratul yasin mutanen annabi isa alayhi salam da sauran ire-iren dewa inan duka abin irin maganganun suke gaya mutanen su kenan a irin maganganun suke gaya annabawan su kenan cewa ko mutane ne irin mu to cewa annabi mutum ne irin ka wannan din shine munafircin ba wani abu bane shine munafircin da rainin wayo ma ana basharun mislukum ba wai fa tana nufin cewa mutum ne irin ka me yin abubuwa irin yadda kake yi ba haka bane kawai tana nufin dai jinsi ne cewa jinsin shi jinsi ne dan adam irin naka misali yanzu akwai wata mota ta sarkin wannan sarkin Brunei da kuma sarkin Dubai kowannen su yana da wata mota wacce gaba ɗayanta da zinari aka yi ta ƙarfen da aka yi ta da zinari aka yi ta ita ta sarkin Dubai an liƙe cikinta gaba ɗaya da lu'ulu wanda ƙwaya ɗaya in ka samu ƙwaya ɗaya kamar girman farcenka sai ka kusan shekara wane shekara ma kana batar da kudin kana fanta ma sosai a unguwarku tunda akalla za a iya sayen shi kamar miliyan ashirin za ku kasa miliyan ashirin iya dai ce fa ne dai da abinci ala ka fanta ma ko ana jin kullum sai an ci ta ci kaza a gidanka miliyan ashirin kaga da yawa ko kullum dubu ashirin ashirin za a rika batarwa a gidanka ana jin sai an yi wajen kwana dubu ana batar da ana batar da miliyan 20 bata karewa to gaba ɗaya jikin wannan motar lu'ulu'u ne kai aka manne ta da shi kimar motar a irin kudin Najeriya tafi tafi biliyan 50 biliyan 50 ba wai miliyan 50 ba biliyan 50 tafi haka kallanta ma in zaka je kai sai ka biya dalar Amurka dala 100 kafin a barka ka je ka kalle ta ka kura mata ido shi ma akwai adadin mintin da za a baka ko minti ɗaya haka ko biyu ka je ka ƙura maka ido ka kalli nan ka kalli nan a ɗana dalar amurka dala ɗari daidai da kamar naira wajen dubu nawa kenan ne ta najeriya wajen naira dubu ɗari da hamsin ta najeriya za ka biya ka je ka ƙura motar ido na minti ɗaya to ka to ka misali da wannan motar da akwala akwala mai irin mai diban itacen nan na wace da Allah dume mota ya zo aka kowa zai zo ko amma ana naka ce mai mota ya daga hannu kaga ai yadda shi wancan sarkin Dubai zai daga hannu kai ma za ka daga in kana da akwala ta diban ishi irin wacce dinan kafin abubuwa su yi zafi za ka ji mota guda an saye ta wai dubu tamanin mota ce ba har injin ɗin da tayoyin da kuma kaci ka jan ce wai dubu tamanin kawo kuɗinta bai kai ma kuɗin da za ka biya ka kalli waccan ba amma ana maganar motoci mai wancan sai ya zo mai wancan ma sai ya zo ka gane to ka bar shigen haka ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan an ce mutum ne kamar misalin da wani mawakin shi yake faɗa ne Muhammadu basharun la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne amma ba irin mutane ba bari dai shi kamar yaqutu ne wato lu'lu'u diamond a cikin sauran duwatsu yanzu nake ga muku lu'lu'u idan ka samu kamar haka za a iya baka naira miliyan 20 lu'lu'u kamar haka eh idan ka samu kuma kamar dunkulan hannunka ba kaga miliyoyin Allah ne Allah ne kadai sun iya iyakansu to yanzu tsakani da Allah yanzu irin dutsen kankari in ana maganar lu'ulu ya zo ya ce ai lu'ulu ma dutse ne irin shi kaga ba zai yiwu ba to kamar haka ne bambancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa ba wai da mu ba mu kam ai lashe ali dola shay'a ne kawai la shay'a mu ba komai bane ba kowa bane mu in ga janci annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ana nufin annabawa ne su ne kowa din su yafi amma kai irin ka iri na irin sauran mutane ai mu kawai sunan mu ba kowa ba amma wani an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya- ya fi kowa sai ka ji mutum yana jin kaikayi a ransa to anya ko wannan imanin da ke ransa anya ko akwai imanin ma kuwa ba za ka taɓa samun imani cikakken imani irin imanin da ya zai maka amfani a ranar mutuwarka kuma ya maka amfani a cikin ƙabarinka kuma ya haska maka a- a kan siraɗi sannan za ka wuce ta kan siraɗi ba sai ka zamto ka fifita san annabi sallallahu alaihi wasallam da girmama shi da biyayya gare shi sama da kowa ko ma waye saboda ranar da za a zo a hau kan siraɗi kowa zai in zo hawa zai hau ne da imani da hasken imani shi zai haska ba amma su munafikai saboda sun faɗi kalmar shahada su ma za a dan disa musu hasken wannan kalmar shahadar kaɗan suna cikin tafiya sun fara tafiya akan siradi ga kaifi ga santsi ga siranta kawai sai haske ya ɗauki da shi sai su rika gaya wa mummune da su rika gaya wa mummune ku tsaya ku zo mu ma mu ɗan ɗausara daga hasken ku shine Allah yace yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu zuruna naqata bismin nurikum cewa ku dan ku dan tsaya da Allah ku tsimaye mu mu zo mu dan dosana daga naku haskin ta ce musu irji'u wara'akum ku koma baya fauta bisuna ku je ku nemi haskin ku koma duniya ku je ku nemi haskin inda za ku iya komawa kaga babu dama to shi siradi imanin ka ne zai hayar da kai da shi kuma munafiki wanda yake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne irin sa ba komai bane zai iya ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk bakar magana da ya ga dama ba yadda za a yi hayi kan sirati saboda me saboda imanin shi ba ingantacce bane saboda haka wallahi yan uwa cikakken bin sunna shine ka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai koyi da halayensa a cikin mu'amalat naka na yau da kullum amma wannan siffa ta zahiri misali ko ka kafa kowa kyakkyawar siffa sifa irin ta malanta ko sifa irin ta tsoron Allah idan zuciyarka ta zanto fankofa me amfanin wannan siffar ai shine to amma ko necktie ka sa ka fito ma da necktie daga jeran wando ma misali ka rika yawo amma idan zuciyarka ta gyaru kana yin aiki irin na kwarai kana aikata koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mu'amalolinka da zantukanka da sauransu ko wannan fa kai ne cikakken fa mai bin sunna ko da irin kayan yan barka ke sawa saboda haka sutura ko yanayi ne da kake magana ko yanayin fuskar ka ko wani gashi da kabari da sauransu wannan duka hai'a ne sunan shi hai'a kamanni ne kawai amma abin da ya fi muhimmanci shine gyaruwar halaye mutum ya gyara halayensa ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne to kai kokari ka zama mai gaskiya din in dan kasuwa ne kai ka zama mai gaskiya a cikin kasuwancinka in ma'aikacin gwamnati ne kai ka zama mai gaskiya a cikin aikin da gwamnati ta daura ka kai kada ka cuɗanya ƙarya da gaskiya a cikin lamarinka an ce annabi sallallahu alaihi wasallam mai amana ne ka zama mai amana tun daga gidanka ka riƙe amanar matarka ka riƙe amanar ƴaƴanka ka riƙe amanar ƴan uwanka da danginka da sauransu an ce annabi sallallahu alaihi wasallam mai tawazu ne ka girmama duk wanda ya fika duk wanda yake tare da kai har wanda ma ka fi shi ka girmama shi ina annabi sallallahu alaihi wasallam ai shi babu ma wanda ya kusa da shi ban tana yake shi to amma yana girmama kowa to kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin halayensa to wannan shine haƙiƙanin bin sunna amma kada mutum ya zamto yana kokarin cewa shi yana bin sunna kuma yana kokarin raina matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da mutum zai samu a wannan in ba wuta ba ga dai wa'annan da kaga munafikai ne ga irin amsar da ubangiji yake ba su cewa la ta'taziru kada ku yi wani uzuri wannan uzurin ba zai amfane ku ba domin kuwa Allah ya ce sai kun riga kun kafirta bayan kun yi imani sannan kuma Allah ya ce in na afuwan aibatin minkum idan har muka yi afuwa ma bisa wani sashe daga cikin ku nu'azzib da'ifa za mu azabtar da wani sashe ko kuma tu'azzab in yufan aibatin minkum tu'azzib ko tu'azzab da'ifatun minkum za a azabtar da wani sashe daga cikin ku bi annahum kanu mujrimin domin cewa su masu zarcewa ne cikin abin da suke yi na munafurci Allah ya ce almunafiquna wal munafiqatu munafiqai maza da munafiqai mata ba'dhum min ba'd sashen su daga sashi suke ai mutashabihuna fi dini ka ibadi shay'il wahid wato su masu kamanciciniya ne da juna a cikin yadda suke riko da addini yadda mazan suke haka matan suke wajen rikon su da addini suna yawa addini rikon sakainar kashi suna yin addini don mutane su gani dan sun sashi yin sallah za su yi da cikin kasala ba sa ambatan Allah sai ambato kankani to haka mazan suke haka matan suke kamar yadda Allah ya bayani anan ya muruna bil munkari suna yin umarni da mummunan abu shine kafirci da ayyukan sabo shine mummunar magana ga Annabi alaihi salatu wassalam da kuma gaya wa muminai bakar magana wacce za ta cutar da su wayan hawan anil ma'ruf sannan kuma suna hani da kyawawan ayyuka wato shine yin imani da kuma ayyukan da'a kamar ciyar da dukiya domin Allah ciyar domin ciyar da addinin Allah gaba to duk wannan abin su suna su sun hanu ba sa yi kuma ba sa so wani yi kamar yadda suke faɗa a can ƙasashen suratul munafiqun suna cewa la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu kada ku rika ciyar da dukiyar ku ga waɗannan da ke wurin annabi sallallahu alaihi wasallam har sai yunwa da fatara ta kore su Allah ya ce wa yaqbiduna aydihim sannan suna damke hannayensu anil infaqi gabarin ciyarwa domin Allah bidati cikin biyayyar Allah nasullaha ai sun bar hanyar Allah sun bar hanyar biyayyar Allah fa nasiyahum sai ubangiji ma ya bar su da ludufin su wato sai zamto ludufin ubangiji ya rabu da su innal munafiqina humul fasiqun sai dai cewa lalle su munafikai su ne fasikai waɗanda suka fice daga hanyar bin Allah wa'ada Allahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidin fiha Allah yayi narkon azaba ga munafikai maza da munafikai mata da kuma kafirai cewa sakamakon su ita ce wutar jahannama khalidin fiha su ababan kaddara dawama ne a cikin ta hiya hasbuhum ai ta ishe su jaza'an a matsayin sakamako wa iqaban da kuma hukuba wutar jahannama dan uwa idan an jefa munafiki su da yake su fiddarakil asfal minan nar suna can rufin karshe na wuta ita wutar jahannama yadda take wato faifai faifai ne kowanne faifai akwai irin nau'in mutanen da ake zubawa akai amma su munafikai su ne a can faifan ƙasa can inda wutar tafi zafi a can suke kuma ainihin bishiyar zakum nan inda munafikai suke daga nan take tsirowa bishiya ce malam wacce ta tsiro a cikin wuta ka ko yadda dai wuta take ko wutar duniya yanzu aka ce ga wuta a makera kaje kaga a makerar garin ku kaga wani abu ya fito a dan inda ake kunna wuta ana ce kai wani wace irin ciyawa ce a ce da ta fito a inda kullum wuta ake kunnawa to ina kuma a ce wutar lahira wutar jahannama to bishiyar zakum daga nan take fitowa kuma ita ce abincin su ita za a rika ba su suna ci sannan kuma akwai ƙazuwa da ubangiji zai jarabe su da ita zai zama duk jikinsu ƙazuwa ce da kuma mugun ƙaiƙayi kuma za a sanya musu farata irin na wato irin na baƙin ƙarfi suna yakushin jikinsu da shi duk inda suka yakusa sai sun ɗaye nama sai ubangiji ya tambaye su ya ce kun ji zafi sai su kai ubangiji akwai zafi sai ce to haka kuke ƙona zukatan bayi na mumini saboda haka lalle mutum ya guji da sunan addini ko da sunan ra'ayin siyasa ko da sunan wani ra'ayi ka rika kona wa ƴan uwanka mu'minai ransu domin burge kanka ko domin burge wasu wannan ba daidai bane duk abin da mutum zai yi yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wayannan munafikan nan duk fa ya san su domin Allah ya bayyana musu ya bayyana mishi da su to amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai fito ya yake su ba bai fito ya yaƙe su yaƙi na takwabi ba sai dai kawai ƙoƙarin kaucewa sharurrukansu amma bai yaƙe su yaƙi na takwabi ba kuma ya zama na gari ɗaya da irin su abdullahi ɗan ubayi ɗan salun shugaban munafikan da irin su julasu wanda su ma duka wayannan manya-manyan munafikai ne ga kuma manya-manyan kafirai na yahudawa duka ya zama gari ɗaya da su har yarjejeniyar zaman lafiya ya ƙulla da su to kaga to tsakani da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da yahudawa yahudawan ma masu tsananin kiyayya gare shi sannan ya zauna da kafirai duka a gari daya ya zauna da munafikai wanda ba sa kaunar su duka a gari daya to kai me yasa a matsayin ka na wanda kake da'awar cewa kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka kasa zama lafiya da dan uwanka mumini kawai saboda rashin dacewar ra'ayoyukan ku na siyasa ko ra'ayoyukan ku a cikin addini ya kamata mu gyara sai mun gyara halayen mu sannan Allah zai gyara mana yanayin da muke ciki Allah ya ce hiya hasbu wutar jahannama ta ishe su jaza'an a matsayin sakamako wa iqaban da kuma uquba wa la'anahumullah kaji abin ma da ya wutar jahannama sannan Allah kuma ya tsine musu saboda me Allah ya tsine musu idan muka koma can kasu cikin suratul ahzab zamu ji Allah yana cewa innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa adda lahum azaban mubina wannan dake cutar da Allah da manzansa cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine cutar da Allah din domin Allah subhanahu wataala baya da za a yi bawa ya iya cutar da shi tunda ya faɗa cikin hadisi qudsi innakum lam tabu lam tablughu dhurri fa tadurruni ko ba ku isa ku cutar ni ba balantana ku cutar da ni to amma cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam shine cutar da Allah din to Allah ya ce duk wanda ke cutar da Allah da manzansa Allah ya tsine musu a duniya da lahira sannan kuma ya tanar musu da azaba mai wulakantarwa to shi yasa nan ma Allah ya ce wala anahumullah kuma Allah ya tsine musu ai abadahum min rahmati ya nisantar da su daga rahamar shi walahum azabun muqim kuma azaba madawamiya dawamammiya ta tabbata akan su antum ayyuhal munafiqun ku dinnan ya ku munafikai kallazina min qablikum lamarin ku kamar dai lamarin waɗanda suke gabace ku ne kanu ashadda minkum quwwatan sun kasance sun fi ku tsananin ƙarfi wa aksar amwalan wa auladan kuma sun fi ku yawan dukiya da yawan yaya fasumta bi khalaqim sai suka ji dadin su da dan abin da Allah ya ba su min ad-dunya na daga abin duniya fasumta bi khalaqikum to ku dan ma ayyuhal munafiquna ya ku munafiqai ku ji ku ji dadin ku bi khalaqikum da dan abin da Allah ya ba ku na abin duniya kamar samta allazina min qablikum bi khalaqihim kamar yadda dai waɗanda suke kafin ku suka nemi jin dadi da dan abin da Allah ya ba su na duniya wa kuntum kuma gashi nan kuma kuna kutsawa fil batil cikin abinda bai dace ba addini bai yarda da shi ba wa qanifin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yin suka cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kallazi khadu kamar dai waɗannan da su ma suke yin irin wannan kukutsawar ga annabawan su Allah ya ce ulaika habida ta'maluhum waɗannan su ne waɗanda aikin su gaba ɗayansa ya ɓaci saboda mai saboda cutar wasu ga annabi sallallahu alaihi wasallam aikinsu ya ɓaci fil duniya wal akhirah a duniya da lahira wa ulaika humul khasirun kuma wadannan sune hasararru wadanda ba su da rabo a lahira
وقول إبراهيم أخرى بمدين والمؤتفكات أتدهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم
Allah ya ce alam ya ce min bawa ladina min qablihim shin labarin wadanda suke kafin su bai same su bane qaumi nuhin mutanen annabi nuhu cewa Allah ya halakar da su da ruwan tufana wa adin da kuma ada mutanen annabi hudu alaihi salam su cewa Allah ya halakar da su da iska mai karfi wa fi adin jinsallahu alaihim rihal aqim ma tazur min shay'in tasal alaihi illa ja'alahu karrami wani kuma Allah ya ce ka zabar alu da garfa na zabi wani su ina sana alai wa biya sarsara biya na su musulmi yanzu yau nasu tare da wani azar da nasu da mutsayi da garfa na zabi wani to labarin waɗannan bai same su bane waɗanda su manya manya ne masu manya manyan jikuna rusa rusa suke wanda cinyar ba'adi ɓaya ɗaya ta kai wajen girman mutum biyar ko mutum goma cinya ɗaya ta ba'adi irin da ake faɗinsu to amma Allah ya halakar da waɗannan rubantana ku yadda kuke ɗan tsigigiri haka ‘yan siri raye da ku mai za ku yi wa Allah da kuma samudawa waɗanda su ma manya manya ne amma umar ko bin rajba Allah ya halakar da su ta hanyar girgizar ƙasa mutanen annabi salihu alaihi salam wa qaumi ibrahim da kuma mutanen annabi ibrahim alaihi salam a waɗanda su kuma Allah ya halakar da su ta hanyar kwaɓe musu ni'imar da ya musu ko kuma Allah ya halakar da su da sauro an ce shi wannan nimru sarkin nan zamanin annabi ibrahim alaihi salam an ce sauro ne shiga kunnensa da haka Allah ya halakar da shi wa ashabi madyan da kuma mutanen madyana su ne waɗanda Allah ya halakar da su da wata irin inuwa ta azaba Allah ya musu zafin rana mai tsanani sai ga wani wani hadari na kai ɗaya a tsakiyar gari shi hadari ne na azaba sai da suka tattaru a ƙarƙashin wannan hadari sannan sai Allah ya musu ruwan wuta shi kenan gaba ɗaya ka halakar da su wal mutafikat da kuma mutanen annabi Lut alayhi salam waɗanda su Allah ya sanya garin su ne ja'alna aliha safilha wa qanariha hijaratan min sijil Allah ya ce muka sanya ƙasan garin ya zama shine samanta wato aka juye garin sannan kuma bayan an kifar da su a hakan sai kuma aka yi musu ruwa daga duwar watsu na wutar jahannama Allah ya ce atatum rusulun bil bayyinat manzannin su sun zo musu da hujjoji bayananu wato bi mu'azzat da mu'azzoji fa kazzabu sai suka sarrafatar da su fa uhriku sai aka halakar da su kama kana lahu yuzlimuhum Allah bai zamto zai zalunce su ba wato bi an yu'azibahum bi ghairi dhanbi Allah bai zamto zai azabtar da su ba tare da sun yi wani abu na laifi ba walakin kanu anfusum yuzlimun sai dai cewa su sun kasance sun zalunci kawunan su ne birtikabi zambi ta hanyar daukar zunubai wal mu'minuna wal mu'minatu da mu'mine maza ko da mu'mine mata ba'dhum awliya'u ba'd ai sashin su masu soyayya ne da sashi wato masu jibintar lamari ne ga sashi ya'muruna bil ma'ruf suna umartar juna da ayyukan alkhairi wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hani ga mummunan ga munanan ayyuka wa yuqimuna salata suna tsayar da sallah akan lokacinta da ilimi da kuma tsoron Allah wa yu'tuna zakata kuma suna bayar da zakka akan lokacinta kamar yadda Allah ya faɗa wadiyun Allah wa rasula suna yin biyayya ga Allah da manzansa ulaika sayarhamuhumullah wadannan da aka ambata da sannu ubangiji zai musu rahama inna Allah azizun ka sandi cewa shi Allah mabuwayi ne a cikin mulkin sa la yujizuhu shay'un babu abin da ke gagarar sa an injazu adi gabarin cika alƙawarin sa da yayi ba idi da kuma narkon sa hakimun kuma Allah gwani ne la yadhu shay'an illa fi mahallihi baya ajiye wani abu fashi sai a muhallinsa bai fi dacewa da shi wa'ada Allahul mu'minina wal mu'minati jannatin dan ne cewa Allah Allah Allah ya alƙawarta wa mu'mine maza da mu'mine mata wani alƙawari na gidan aljanna tajri min tahtiha al-anhar wacce wacce koramu suke gudana a ƙarƙashin ta kharijin fiya su ababan kaddarawa dawama ne a cikin ta wa sakin dayyibatan sannan kuma daga cikin alƙawuran Allah ya alƙawarta musu da wuraren zama dayyibatan ɗarkakakku fi jannata aduna cikin aljannatan nan na dawwama wa ridwanu min Allah akbar amma kuma wato yarda daga Allah ita ce mafi girma ai azama min zalika kulli ita ce tafi girma fiye da waɗannan abubuwan da aka ambata baki daya an rawaito cewa bayan an ji aljanna sun shiga aljanna Allah subhanahu wataala zai yi kiransu ce ya ku yan aljanna za su ce labbaik wasu alika ya rabu amsawarka kuma dukan arziki na gare ka ya ubangiji sai Allah ya tambaye su kun yadda da abinda na muku kun yi murna da sakamakon da na baku yace ya ubangiji me ke gare mu ko da ba za mu yadda ba alhali ka ba mu abinda baka ba kowa ba daga cikin halittunka sai Allah ya ce musu to ina so yanzu zan ba ku abin da yafi wannan sai to ya ubangiji wannan abu ne ko yafi wannan ni'imar da ka sanya mu a cikin ta sai Allah ya ce to daga yau na harasta muku samun yarda ta na yarda da ku ba zai fushi da ku ba har abada to wannan yardar da ubangiji yayi da su to ta fi aljannar ma dadi mm shine ma'anar warizwanu min Allah akbar domin samun yardar Allah ta fi komai dadi idan Allah ya yarda da kai shikenan mm Allah ya ce zalika huwal fawzul azim wannan abu da kaji an ambata shine rabauta mai girma. Sadaq Allahu Maulana al-Azim وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم مولانا علامة قال ربنا خالقنا ورزقنا مولانا من الشاهدين والشاكرين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم بسم الله كرنتو تنبيه آمين
tambaya na farko ce assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh نعم وعليكم السلام ورحمة ce الله mana a bangaren tambaya da wani dan uwa ya yi jiya نعم
na bangaren ina نعم na kasance na jikin gonar wasu bawan Allah نعم tsawon shekara goma تقدس نعم har yanzu gonar tana hannuna نعم to amma kun da lokacin da kina da rabaji ba taɓa ƙara maka komai ba har نعم zuwa yanzu ni dai a matsayina na cikin wannan to yanzu malam ya zan iya wannan kudu tunda na jiya an ce akwai wani abu da nake bada
ta Allah ya ƙara mana sani amin mai tambaya ta farko yana tambaya ne akan jiya bayan an kammala karatu a cikin tambayoyi da muka amsa wani ya yi tambaya game da jingina da sai ne magana game da yadda ake yin jinginar gona a a tsari na musulunci cewa ba za ka jingina kayan mutum kuma ka je ka ci gaba da amfani da shi ba ai yan cacan ne kawai suke wannan su kuma tun da yan duniya ne shi za suke haka an ga jingini rigar mutum shi kenan sai ka je ka rika sawa sai ka tabbatar ma yana cikin taro sai ka sako ta ka fito ka zo saboda ya gani ransa ya ɓaci a gani to amma ka jingini gonar mutum kuma kawai ka ci gaba da nomawa a kyauta a ga aibe yi ba to shi ne shi wannan bawan Allah sai yake tambaya to shi ba ya jingini gonar wani yau shekara goma kenan kuma ba komai yake ba shi ba amma kuma yana ci gaba da noma gonar to gaskiya ɗayan biyu shawara da zan baka domin ka samu mafita a wurin Allah a ran alkiyama don kada Allah ya kama ka da laifi idan misali gonar ta kai a ce duk shekara ana noma ta kamar a naira dubu goma kuma kai abin da ya karba a hannunka bai fi naira dubu ɗari ba kuma ka shekara goma ɗin nan kana noma na tabbata ka samu riba da ta fi ta dubu ɗari ɗari ɗari fiye da fiye da dubu ɗari biyar ma to me zai hana kawai ka haƙura ka kira shi ka ce wani gonan da na jingina a gurinka na gaji da noma ta kawai na bar maka kuɗin jingina ga gonar ka ranka noma shikenan ku yafe wa juna kai da shi ai yafi daɗi ko kai ka haƙura da kuɗin zai karɓa a hannunka shi ma kuma ya yafe maka noma gonar shi da kai tsawon shekara goma shikenan hanya dai da zaka bi kenan na ganin kai haka sai ya zama ba kare bin damu shi ya yafe maka kai maka yafe maka shikenan ya fi sauki in ba haka ba kuma to abin da zai bi shine ka kwatanta daga shekara goma zuwa yau nawa nawa ya kamata ya zama ana biya a yanzu kowace shekara ka je da waɗanda suka san lamarin cinikin gona da yadda ake karɓar hayar gona an sun je suka gani suka ce kai wannan gun za a iya ba da hayarsa kamar a naira dubu goma ko dubu ashirin daga take mar dubu ashirin ashirin ashirin sau goma sai ka bashi a ce wannan na ji wa'azi ladan jinginar gonaka ne da na karba nake ta noma na ji wa'azi an ce haramun ne mutum ya karbi jinginar kayan wani kuma ya ci gaba da amfana da wannan abu to da ka yi haƙuri ga kuɗin a, hayar gonaka na shekara goma noman da na yi ga shi shi kenan wayannan hanyoyin guda biyu dai duk wanda ka yi in Allah ya da zai bada mafita in Allah ya da kuma shi ba shi kasan da yawa kamar irin wannan ta yi wa a cikin wani hali yake lokacin da ya ba lokacin da ya zo ya baka cingilar yana cikin wani hali kuma har yanzu wata bai fita ba daga halin duk shekara sai ya zama akwai matsalolin da ke damunsa wata ƙila yana so in ya samu kuɗi ya zo ya baka ya karɓi gonar sai ya ci gaba da nomawa to amma saboda yanayi na rayuwa bai samu damar wannan ba har tsawon shekara goma ya kasan jiya da aka yana cikin wani yanayi to ka taimaka mar mana kamar sa abin da ake cewa iƙala ka yafe mar abin da kawai ka bashi a barsa shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda yawa dan uwan shi musulmi iqala to shi ma Allah zai mar iqala zuluban shi a ran alkiyama Allah ya yafe mar gaba ɗaya ba sai an duba ba kawai je ka ba sai an duba ba yawa kai kai ka taimakawa kanka kuma shi ma ka taimake shi kai mar wannan har abada ba zai manta ba insha Allah wallahu a'lam an tambaya ta gaba ita ce Allah ya mana sani Amin.
Malam mun kasance mu hudu a wani ma'aikata.
Na'am.
Ya rasu ya bar mana ya dauko. An kuma raba an haɗa kowa da ɗan uwansa ma'ana wanda su fi wanda su Na'am.
Yanzu ɗan uwan nawa ya rasu Na'am.
sannan kuma ya bar gada.
Na'am.
To ya za a yi ka tashi da rabon wannan gonar nawa da zai da ya ba.
Na'am. Mai tambaya ya faɗi tambayi shi kamar haka, in na fahimta. Mahaifinsu ya rasu ya bar musu uh, gonaki da sauran abubuwa na gado. Da aka zo rabon gadon sai aka haɗa mutum biyu sai a haɗa su tare, mutum biyu sai a haɗa su tare. Wani ilta yiwu biyu ɗakin su ɗaya biyu ɗakin su ɗaya. To shi wanda aka haɗa su taron sai ya zamto ya rasu. Ya ya rasu kuma ya bar 'ya'ya. To yanzu yaya zai yi wajen rabon gadon tsakanin shi da 'ya'yan wancan mutum. yadda za ka yi shi ne idan akwai mahaifiyarku a raye to ka fara tukunna raba gadon kashi biyu ko ina duk inda aka bar muku tare da shi kowace gona sai ka je ka raba ta gida biyu kai rabi su rabi kai rabi su rabi a ko'ina daidai da daidai kuma don ma ka fita a wurinsu sai ka burka barin su fara zaɓa duk inda suka zaɓa shi kenan su riƙe kai ka karɓi ɗayar Allah zai raya maka ɗayar in ba haka ba kuma to sai dai in aiwa gonakin kima a wannan gonar kima a waccan gonar kima a waccan gonar kima sai ku duba ku ga gonaki nawa ya kamata su su karba kuma gonaki nawa kai kamata su karba sai a raba tsakiya in an raba tsakiya shikenan yaso su su dauka kai baka dauka amma fa a nasu sai an fara fitar da kaso na mahaifiyarku idan mahaifiyarku tana rayuwa to mahaifiyar shi margayin a fara fitar da nata bangaren tukunna sannan kuma a fitar da na matansa sannan kuma sauran kuma na 'ya'yan shi ne wallahu alam
Allah ya ba ka shi.
an mai tambaya ta gaba yana tambaya ne mana a wajen ikama nan idan an zo ikama wasu suna cewa kan ikama to salat sau daya wasu kuma suna cewa kan ikama to salat sau biyu nan to malam wajen ikama za ta
mai tambaya yana tambaya game da iqama cewa ana cewa karkamatu salatu wasu suna faɗa sau biyu suna faɗa sau ɗaya wace ce tafi inganci to kowace gaskiya ta inganta a gun malaman hadisi kowace ruwaya ta inganta amma dai ni mai guda biyun nake yi ƙwarai kuwa saboda ni na fi gamsuwa da ingancinta a kan mai guda ɗayan duk da cewa kuma mai guda ɗayan ita ce zaɓin mazhabin malikiya yawwa amma idan hadisi ya inganta kuma wace mazhaba kake bi suka ajiye mazhaba ka kaba hadisi wallahu a'lam tambaya ta gaba yana cewa malam ina da tambaya a kan wasu mutane da suke auren mata suna kashin kowacin suna na a kan cewa wai suna kawar sama shin malam wannan magana kawar sama akwai ta addini addinin musulunci to fa to mai tambayar nan Allah ya saka mishi da alheri yayi tambaya mai ma'ana kwarai da gaske ya tambaya ne game da wasu sukan aure mace shikenan sai su canfa wai ai tunda tunda ya aure ta ya samu asara in yana da mota ko wani abu haka ya samu asara shikenan sai ya ce ai mata tashi ne mai farar kafa to shin wannan farar kafa din nan akwai ta akwai ta ne a addini ko ko yaya abin yake tsakani da Allah wannan zancen wai wani mai farar kafa wani mai kaza din nan duka sun samu ne a cikin kasar Hausa sakamakon biye-biyen bokayi in banda harkar bokanci ba inda zaka ji wani mai farar kafa eh gaskiya ne akwai abin da ake kira champi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana shumu fi shay'in fa fil mar'ati wal farsi wad dar aw kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam yace idan har champi akwai shi to lalle za a iya samun shi a cikin mace ko gida ko abun hawa ana samun mace wanda zaka ga abubuwa haka duk wanda ya aure sai ga abubuwa na samun shi aka misali aka samu irin wannan aka samu abin hawa wanda za ka ga wani ya hau ya yi accident ya kari wani ma ya hau ya yi accident ya gurɗe wancan ma ya hau ya yi accident an yi kaza ana samu ko mota ko babur duk ana samu to sannan kuma aka akan samu kuma gida ba za ga duk wanda ya shiga gidan sai ga ko da iska a gidan ko da wani abu a gidan ko ya ta jinya ko iyalan shi su ta yin jinya in ya sai da gidan ma ya fita sai ga wanda ya saya shi ma dai shi yin irin wannan ne amma hakika mu a matsayin na al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu mafita daga dukkan wannan azkar ɗin na safe da yamma da sauran abubuwa dai musamman yawaita karatun alqur'ani ko da an canfa matar taka an ce ai mai farar kaba ce ba farar kaba ba ko mai farar menene in Allah ya da in dai ka yawaita kulawa da azkar da sauran abubuwa kuma ka dogara ga Allah domin tawakkali ma shine babban mafita daga duk irin wayannan abubuwan wa man yati illahi ja'alahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib wa tawakkal Allah fa huwa hasbu wanda ya dogara ga Allah Allah shine mai isar masa in Allah da duba babu wani abu da zai same ka wannan cewa wace mai farar kafa da sauransu wannan duk shamfa shamfe ne irin wanda boka yake haddasawa a cikin al'umma domin tasar da fitina kada mutum ya yarda da irin wannan domin in mutum yana yarda da irin wayannan abubuwan to imanin shi zai yi rauni wata ranar sai ya je kafirta ba tare da ya sani ba sannan kuma mutum ya zama yana takurawa matar shi ko yana cutar da ita yana ce mata wai saboda tana da farar kafa to wannan fa mutum ya sani cewa Allah ba zai bar shi ba domin mata mata din nan amana ce Allah ya bamu amanoni ne Allah ya bamu domin in banda dai amana ta Allah ya za a yi a dan kudin ka na sadaki wanda mafiya yawan mana duk wanda ya shekara biyar nan da aure abin da ya biya na sadaki bai fi naira dubu talatin ba kakab nan masallaci in dai akwai wanda duk wanda ya haura shekara biyar da yin aure na tabbata abin da ya biya na sadaki bai kai dubu talatin ba to mutum ya haifi yan shi ko kai yanzu ka haifi yar kaɗan nan yadda kake son da kake girma mata kake ƙoƙarin kiyaye mutuncinta ta girma kawai a ɗan kuɗin da bai taka kara ya karya ba ka halatta wa mutum komai tare da ita kaga ai amana ce ta Allah to saboda kaga bai kamata kuma mutum kai a baka irin wannan amanar kuma sannan kai ka wulakantar da ita saboda wani abu da kake zargi wanda kuma ba ba daidai bane ma hasali ma ba ba gaskiya bane ba wani zancen fara kafa a addinin musulunci babu shi wallahu ala mai tambaya ta gaba yana cewa mai hukuncin wanda ya amai alhali yana azumi to idan ba kakalwa aman yayi ba azumin shi na nan babu abin da ya samu azumin shi idan kuma da gangan ya kakalo aman yayi shi to azumin shi ya karye kwaya ɗaya zai rama wallahu a'lam mai tambaya yana cewa wai shin ya halatta ya yi taimama a kan siminti kuma ya bi liman sallah ta sun ce mashi wannan shigen tambayar shi kamar tambayar mutumin nan ne wanda ya ce a falon babansu akwai katon tv shin ya halatta idan ya kunno ya kunno maka ana ana sallah a Saudiya yayi alolai bisu to wannan tambayar da shi da wancan kusan duk iri ɗaya ne ba a yin taimama akan abin da duk ɗan adam ne ya sana'anta shi eh ba a yin taimama akan siminti ba a yin taimama akan tile ko tabarma ko carpet duka wayannan ba a yin taimama akan su ana yin taimama ne kadai akan yashi ko rubu'i ko kan dutsi ko kuma bulo na ƙasa da sauransu ana yin taimama duka da wayannan amma shi ban da wancan sannan kuma mai taimama in har taimama ta zama ta kama ka ta dalilin kana da wata jinya wadda ba dama ka taɓa ruwa ko kuma idan ka taɓa ruwan zai haddasa maka faruwar jinya ko ƙaruwar jinya to sai ka ƙulle ɗan tsakon kwani ko kuma dutsi a arjuwanka ko a cikin wani mayani haka shi sai ka rika dafawa kana yin taimamarka ana ta da iqama kai kuma kana kana kan sau kana tayammarka Allahu akbar Allahu akbar kana tayammarka ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah sai ka abun nan sai ka sa fuska sannan sai ka abun nan ana ta iqama kafin ma liman ladan ya ƙara ya ƙara sai iqama ka tabbatar da ka gama tayammarka ba ta da wahala idan yamma a cikin ƙasa da minti guda ma zaka iya kammala ta wallahu a'lam wa liman ya mana addu'a